بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتاه بالصحة والعافية وحفظه وذويه من كل سوء ومكروه قال المصنف رحمه الله تعالى لما قضي في القدم بسابقة سلمان أرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه من من التمجس في التمجس فأقبل يناظر أباه في دين الشرك فلما ألاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد وهذا جواب يتداوله أهل الباطل في يوم حرفوه من يوم حرفوه من يوم حرقوه من يوم حرقوه حرقوه نعم هنا تعريفي هنا ضبط ب- إيه، حرقوه
لم يكن له جواب إلا القيد وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرقوه حرفوه وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري وبه أجاب الجهمية إمام أحمد لما عرضوه على السياط وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن وها, وها نحن على الأثر فنزل به ضيف ولنبلونكم فنام فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت فسمع أن ركبا ألانية, ألانية السفر فسر فسرق نفسه من أبيه ولا قطع فركب راهلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة فغاص في بهر البحث ليقع بذرة الوجود ووقف نفسه على خدمة الأجلاء وقوف الأذلاء فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه علام الإعلام على نبوة نبينا وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل أن تضل فرهل ما أرف ما رفقة لم يرفقوا به فشروه بثمن بخس دراهم معدودة فابتاءه يهودي بالمدينة فلما رأى الحرة توقد حر شوقه ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل فبينا هو يكابد ساعة الانتظار قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في رأس النخلة وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فعجل النزول لتلقي ركب البشارة ولسان هاله يقول خليلي يمن, خليلي من نجد كفى بي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم فصاح به سيده ما لك انصرف إلى شغلك فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل ثم أخذ لسان هاله يترنم لو سمع الأطروش خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم إذا علم إذا علم من آل ليلى بدا لي فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب العسل فوافقه يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان نعم.
أبو طالب نعم.
إذا سئل عن اسمه قال يأس يأس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau a wannan yammaci na laraba yau muna afu- yau muna ashirin a, sha tara yau muna sha tara ga watan juma'a da tsari hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da goma ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyati rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 72 Ah, kamar yadda wancan darasin da ya gabata muka karanta kissar salman al-farisi ko islami salman al-farisi kissar musuluntar salman al-farisi da ya debaro garinsu asbihan ya zo sham daga sham ya koma mausil daga mausil ya dawo nasibin daga nasibin ya koma umuriya daga nan ya zo wadil kura daga wadil kura zuwa zuwa madina wannan su ne hanyoyin da ya bi kafin isowarsa madina a inda ya samu biyan bukatarsa abinda ya fito nema na musulunci to wannan kissa kamar da muka jita ba sai mun sake maimaita ta ba ita ce anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kamar yadda ya dauko daga cikin kitabul mulhish na ibn al-jauzi ya ƙara siyagarta ya sake mata zubi tare da shigar da wasu maganganu na hikima na jan hankali na wa'azi na faɗakarwa a cikinta malam ya ce lamma ƙudiya fil qidami bi sabiqati salman yayin da tun fil azal aka riga aka hukunta cewa salman yana daga cikin masu musulunta farko-farko wato na farko-farko wato Allah ya riga ya rubuta Salman a cikin waɗanda za su musulunta a farko-farkon musulunci zai zamo ɗaya daga cikin asabiƙo na sabiƙo an raja bihi dalilin taufiƙi an tariki a ba'ihi fitta majusi sai jagora na gamdakatar jagoran gamdakatar sai ya kautar da shi gabarin hanyar iyayensa wajen bin addinin majusanci wato gamdakatar shine abinda Allah subhanahu wataala yake wa bawa na tawfiki hidayatu tawfik ita ce ubangiji subhanahu wataala yake banta da ita kamar yadda muka sani cewa shiryarwa iri biyu ce akwai shiryarwa ta nusarwa ta karantarwa ta ilmantarwa ta bayani ita ce hidayatul bayan hidayatul dilala hidayatul irshad shine annabawa su nusar da mutane su karantar da su su nuna musu hanyar shirya hakanan malamai magada annabawa su ma su shiryar da mutane ta hanyar nuna musu hanyar shirya wanda ita ce hidayatu hidayatu irshad ko hidayatu bayan ko hidayatu dilala Allah yana cewa li kulli qaumin had ko waɗanda mutane suna da mai shiryar da su akwai annabawan da Allah ya aiko musu akwai malamansu waɗanda suke nuna musu shirya to wanda duka wani mai wa'azi mai karantarwa mai faɗakarwa mai tunatarwa yana da wannan shiryarwar ita ce shiryarwar bayani akwai kuma shiryarwa ta gamdakatar hidayatul tawfiq hidayatul qabul mutum ya karɓi abin da aka sanar da shi mutum ya yarda da abin da ake gaya masa ya gamsu da shi wannan kuma daga Allah ne shine yahdi man yasha shine Allah ce innaka la tahdi man ahbabta aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha shiryarwar su ba a hannunka take ba wannan shiryarwar ita ce shiryar tawfiki amma shiryarwar bayani da ainihin nusarwa da karantarwa da ilmantarwa wannan akwai ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine inda Allah subhanahu wataala ya ce innaka la wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim wannan shiryarwa ce ta bayani annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana abinda Allah ya aiko shi da shi ya karantar da mutane ya nusar da su ya musu wa'azi ya musu gargadi ya musu bishara wannan duka sana karkashin hidayatul دلالة هداية إرشاد هداية توفيق توما هداية هداية البيان ما هداية توفيق وانا ايكين الله ني تو yayin da Allah subhanahu wataala ya so ya rubuta Salman a cikin waɗanda za su musulunta farko farkon musulunci arraja bihi dalilu tawfiq jagoran wannan shiriya ta dakatar sai ya kautar da shi wato yana nufin ubangiji subhanahu wata'ala da wannan taufiki nashi sai ya karkatar da shi ya kautar da shi daga hanyar bin hanyar iyayensa ya kautar da shi daga bin hanyar iyayensa fit tamajjusi cikin bin addinin majusanci kamar yadda muka karanta a jiya ba wancan karatu da ya gabata cewa mahaifinsa shugaba ne a cikin mutanensa kuma shi ne yake kula ma da rura wutar da suke bautawa kullum a cikin hura ta yake bai taɓa barinta ta mutu ba tun da ya rike wannan matsayi sauraka mai addini ne sosai a cikin addinin majusanci to ɗansa ya taso shi ma ya ɗora shi akan wannan tafarki ya taso ya bi shi akan wannan tafarki kuma ya zanto yana son shi matuƙa da gaske shi ne ce fa'akbala yunaziru a bahu fi dinin shirki sai ga salman ya fuskanto yana ya taho yana wato munazara yana ja da mahaifinsa yana muhawara da mahaifinsa game da addinin shirka addinin bauta wa wani ba Allah ba kamar da muka karanta a wancan zaman lokacin da mahaifinsa ya tura shi ya je ya kular masa da sha'anin gonarsa saboda shi yana cikin aikin wani gini da ya ɗauke hankalinsa ya ce waɗansa ya je ya kula da wannan gonar amma da Allah kada ya jima kada ya zamansa in ya je ya gama abin da yake damu to hanya ya wuce ta gaban wata coci ya je suna addu'o'i saboda haka ya shiga ya game suke yi ya ji addu'o'insu sai abin ya ba shi sha'awa don ya zauna har rana ta faɗi sannan daga baya ya yi musu tambaya wannan addinin nasu ya ba shi sha'awa daga ina tushensa yake sai suka ce masa daga sham ne suka ce masa daga sham ne saboda haka ya ce to idan matafiya sham abin sun zo a gaya masa to bayan ya dawo mahaifinsa ya aika a nemo shi yana ta nemansa hankalinsa ya tashi saboda irin tsananin san da yake masa shi ne sai gaya masa ai gashi gashi ya wuce ta gaban wata coci ya ji suna addu'o'i ya shiga kuma addininsu ya ba su sha'awa to shine Salman al-Farisi yake cewa babansa addinin su yafi namu addinin dinuhum khairun min dinina sai ya ce masa a'a dana wallahi addinin mu da na iyayenka yafi addinin su to wannan shine munazarar da yake magana akan ta da suka tattauna yaga cewa ɗansa yana neman ya fada cikin wannan addinin na Nasara shine ya sa masa ya sa masa mari فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد yayin da ya rinjaye shi da hujja sai ya zanto ba shi da ansar da zai ba shi sai sanya masa mari a kafa wannan ita ce ansar kawai da ta rage wa mahaifinsa tunda ta yaya zai iya kare addinin shirka addinin daukan abin bauta sama da daya domin almajus suna da alloli guda biyu allan alheri da na sharri wato da Allah haske da na duhu saboda haka bai da wata hujjar da zai iya gaya masa na rike wasu abubuwan bauta ba Allah ba to tunda ba shi da wata hujja shine sai bari sa masa bari wa hadha jawabun yatadawaluhu ahli al-batil min yawmi harriquhu ya harrafa shi ruta harrifuhu shi kan harrifuhu tahrifi ne harriquhu yana ishara ne zuwa ga kisar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya fi karfin su da hujja duk wasu hujjojin da suka kawo ya doke su da shi ya rusa gumakan su suka zo suna tambayar waye ya rusa musu gumakan su ya bar babban aka ce an je Ibrahim wani matashi yana ta maganganu akan su saboda ka lalle shi ake zargi aka kawo shi أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم aka tambaye shi kai ne kai mana wannan aika-aikar ya ce ga babbansu nan shi ya yi kuma ku tambaye su inda ya suna magana to shi ne daga ba suka koma su da kansu suka fahimci cewa to ya za su rika bautawa abubuwan da ba za su iya kare kansu wallantana su su kare su wanda bai kare kanshi ba ta ya zai kare ka wanda ba da naira goma ce zai baka miliyan ɗaya kai ma ka san wasa yake da hankali ya rena maka hankali saboda haka ya zanto ba su da wata ansa da za su bashi face su ce kawai a rura wuta a sashi a ciki a kona shi har rikohu wansu ru'a lihatakum in kuntum fa'ili ku kona shi ku taimaka wa ababen bautar ku ku taimaka allolinku in dai har ku da gaske masu aikata taimakon ne to ga abin da za ku yi to tun daga wannan lokacin sai ya zanto duk wanda ba shi da hujja yayin da ake tattaunawa da shi akan sha'anin addini abinda zai yi amfani da shi shine bari ya amfani da karfi karfin tuwo bari ya amfani da karfin tuwo ya cutar da wanda yake wato abin da hamayya da shi a cikin sha'aninsa to tun daga wannan lokacin sai aka bayar da wannan hanya kamar aka samar da wannan hanya ta waɗanda ba su da ƙarfin hujja wani su yi amfani da ƙarfin tuwo su yi amfani da ƙarfin dukiya ko ƙarfin mabiya ko ƙarfin mulki na su murkushe wanda ya fi su hujja shi ne ya ce wa haza jawabun ya tadawaluhu ahlul batili wannan ansa ce da mutane wato mabiya wato ma'abota ƙarya suke ta amfani da ita wannan yayi amfani da ita wannan ma zo cika ba amfani da ita min yawmi harrifu harriqu tun daga ranar da mutane annabi Ibrahim suka ce a kona shi wa bihi ajaba fir'aunu Musa da wannan ansar fir'auna ya ba wa Musa ansa lokacin da annabi Musa ya zo masa da hujjoji na yankan shakku zanto fir'auna ba shi da abin da zai iya faɗa ya kare kansa ya kare allantakar da yake da'awa ko rububiyar da yake da'awa sai kawai cewa yi da ilita kasta ilahan gairi da ajiyar naka minal masjuni wallahi in ka riƙi wani abin bauta ba ni ba zan sanya ka cikin waɗanda suke kulle a kurkuku wato yana so yawa in musa ishara cewa ba shi ne farkon wanda ya kulle ba akwai wasu wanda suka yi masu taurin kai ya kulle su shi ma zai zama cikinsu shi yasa ce bai ce la'azdunan naka ba a ya nuna masa cewa ya shayi wanda haka ba kansa zai fara ba la'ajalan naka minal masuni to kaga da hujja ta gagara sai ya koma barazana cewa zai ɗauki matakin kulle annabi musa alaihissalam a cikin kurkuku wabihi ajaba aljahmiyatu al-imam ahmad lamma arad lamma araduhu ala siyaq hakanan aljahmiya mu'tazilawa lokacin daurar al-ma'mun da magajinsa al-mu'tasim billah da al-wathiq billah da al-mu'tasim billah lokacin da suka fito da bid'ar khalqul qur'an cewa al-qur'ani mahaluki ne halittarsa aka yi shi ba sifar Allah bace yayin da imamu ahmad da shi da sauran malaman magabata suka tsaya kai da fata kan cewa alkur'ani sifar allah ce don maganar ce maganar allah kuma sifa ce tashi sifar allah kuma ba halittacciya ba ce sifar allah kadimiya ce azaliya ce daman can akwai ta kuma ba za ta gushe ba to a nan ne shi al-ma'mun da zigar wasu daga cikin malaman fada irin su ahmad ibn abi du'at suka ziga shi akan cewa lalle amfani da matsayinsa na shugaban wannan matsayinsa na khalifa matsayinsa na shugaba ya amfani da karfinsa na tirsasa imam ahmad da sauran mabiya da sauran malamai akan cewa kowa sai ya yarda da cewa alqur'anu makhluq to a wannan lokaci ne wasu daga cikin malamai ma suka mutu kamar muhammad ibn nuh shi kaga mutuwa ma yayi saboda azaba da aka yi masa imamu ahmad wasu daga cikin wasu daga cikin malamai suka yi amfani da sauƙi da ubangiji ya bayar da cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman cewa wanda aka tilastawa tunda an dauko takobi an shimfida kyalle ko ka yadda ko a fille kanka saboda haka suka yi amfani da wannan sauƙi da Allah ce illa man ukriha suka ce to shi kenan sun yadda alkur'ani makhluk aka rabu da su imam ahmad shi ya dage ya ce ba zai faɗa ba ba don koma saboda idanuwa suna kansa idanuwa suna kansa don da yawa daga cikin almajiransa da wasu sa'anninsa sun yi ta roƙonsa a kan cewa tun da dai akwai sauƙi allah ya nuna mana cewa idan aka tilasta mu ake neman a ɗauki rayuwarmu a kan mu faɗi wata kalma ta kafirci to mu faɗa don mu tsira da rayuwarmu Allah ba zai kama mu da wannan ba tun da akwai wannan sauƙin har ma wasu daga cikin magabata kamar su ammar ibn yasir sun yi amfani da wannan sauƙin kai don me ba za ka yi amfani da shi ba don haka kai an sa musu Allah ya san cewa baka yarda da abin a zuciyarka ba lokacin da wani almajirinsa yake gaya masa haka sai ya ce ka fita ka leƙa ka ga dandazon jama'a da suke waje suna jiran su ji ansar da zan fita da ita yana leƙawa ya ga mutane rike da takaddu da alƙaluma kowa yana jiran ya ji abinda imam ahmad zai faɗa ya rubuta a matsayin hujja da shi ma zai je ta yaɗawa ya ce to kaga waɗannan ina furta wannan magana shi kenan ta zama musu hujja za su fita duniya su ta yaɗawa cewa imam ahmad ma ya yarda da cewa alƙur'anu makhluk saboda haka dan kuɓuta da raina ba zan yi sanadiyar halaka waɗannan al'umma ba saboda haka ya zauna haka ake fitowa da shi kullum sai an masa bulala kullum sai an fito an masa bulala an koma da shi masa barazanar kisa da sauransu har Allah ya kawo lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo ƙarshen wahalarsa shi ne lokacin al-mutawakkil bayan ya zama khalifa to shine ya rusa wannan zalincin aka saki Imam Ahmad duk da cewa sakin da aka yi masa sakin talala aka yi masa aka ce je zauna gida amma kada a bar mutane suna zuwa kai masa ziyara kuma kada shi ma a bar shi yana zirga-zirga a cikin gari haka ya samu kansa lokacin da baka yi makhlat ya taso daga andalus ya yi tafiya mai nisan gaske dubinnan milamilai domin ya zo ya ga imamu ahmad ya ji karatunsa ya zo daidai lokacin da an hana kowa an hana kowa ya je ga imamu ahmad saboda ka bai samu ya ji komai daga wajensa ba to shi ne anan abinda ibn qayyim yake cewa wa bihi ajaba al-jahmiyatu al-imam ahmad lamma araduhu ala siyaq da wannan irin amfani da karfi din ne al-jahmiya sune al-mu'tazila suka ansa wa imam ahmad yayin da suka ginda ya shi akan bulala wato ya zanto abinda za su iya masa na saga cewa ya ansa musu ansar da suke ya ba su ansar da suke so shine su ta masa bulala wa bihi ajaba ahlul bid'a shaykh al-islam hina istawda'uhu as-sijn hakanan shaykh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah da wannan ne in bid'a su ma suka ansa masa ya zanto sun yi ta sashi a kurkuku ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba har kusan sau bakwai yana shiga kurkuku tun yana ɗan shekara talatin da biyu aka fara sashi a kurkuku lokacin hadisar asafin nasarani wani kirista da ya zage annabi sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya ya tsaya kai da fata kan cewa sai an hukunta shi to a wannan lokacin an samu yar hatsaniya aka kama ibn taymiya aka tsare shi to amma dan lokaci kankani ne sai aka sake shi bai jima ba a daidai lokacin da ya rubuta littafinsa a tsarin musulun lokacin yana shekara 32 shekara ta 693 to bayan wannan an sake tsare shi wannan a dimashq ne sannan an sake tsare shi a masar a shekara ta 705 shekara ta 705 wato zuwa shekara ta 707 ya dai kusan shekara ɗaya da kwata shida a tsare shi ma kuma saboda magana akan aqida magana akan ayatu sifat mas'alatu al-arsh istiwa'i llahi 'ala al-arsh mas'alatu kalami llahi 'azza wa jalla mas'alatu nuzulihi wa dana sifatu al-ikhtiyariyya al-fi'liyya al-ikhtiyariyya na ubangiji a lokacin da aka zauna aka yi ta munazara da shi akan wannan aka kasa kai shi kasa da hujja to shine aka ce to kawai aje a rufe shi to shi da aka rufe shi tsawon shekara ɗaya da wata shida banda wannan an sake tsare shi a masar shekara ta ɗari bakwai da bakwai kusan ya yi 'yan kwanaki shi kuma kaɗan a kurkuku saboda matsalar istigasa da tawakkul ya ce layu sagatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a ce ana neman agajin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake cikin wani bala'i mutum ya shiga cikin wata musiba ya ce yana neman agajin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a yin wannan Allah kadai ake neman agajin sa istastagi suna rabbakum fastajaba lakum annabin yana tare da su a kuma a filin daga lokacin da suke neman taimako amma ba su nemi taimakon sa ba saboda wannan taimako na Allah ne kawo nasara ta taimako a samu nasara a fagen yaki daga Allah ne wa man nasru illa min indillah to shi ne shi ma ya tsaya a kan wannan to shi ne a lokacin suka ce ya yi wa annabi rashin ladabi za ka kulle shi to shine aka kulle shi akan wannan a lokacin ne ya rubuta littafin sa Ar-Radu 'ala al-Bakri littafin da aka fi sani da al-Istighatha to bayan wannan har ila yau a wannan shekarar an sake komawa da shi an kulle shi a Masar kusan yayi wata biyu a kulle a ci gaba da wancan kullewar saboda a lokacin su Nasrul Manbiji suna daga cikin waɗanda suka matsa akan abin nan suka haɗu da wani mai mulki ana kiran shi aljashan kir wanda shi ne a lokacin ya tsaya akan cewa sai an hukunta shekul islam ibn taimiyya sannan a karo na biyar har ila yau an kuma rufe shi tsawon wata bakwai da 'yan kwanaki shi ma a masar sai ya kusan shekara bakwai a masar wayanki an yi ta tsare shi a can masar ɗin sannan aka da aka tsare shi a dimashq bayan dawowarsa dimashq shekara ta 720 zuwa ta 721 da tsawon wata biyar wata biyar da kwana 28 shi kuma akan matsalar alhalifu bin talaq cewa idan mutum ya yi rantsuwa da sakin mata irin rantsuwa da sakin matarsa wato suna cacar baki da wani ko suna gaddama da wani sai ya ce abin nan kaza kaza kaza in ba haka ba matata ta saku shi in ban yi maka kaza kaza kaza matata ta saku to shi ibnu taymiya na ga wannan rantsuwa ce ba saki bane saboda haka kafararsa shine kafarar rantsuwa su kuma sauran malamai a zamanin sa suna ganin cewa wannan saki ne don haka ibn taymiya shi ya dage akan ra'ayinsa su ma suka tsaya akan ra'ayinsu to wannan wai saboda wannan ne aka je aka aka tsare shi to ya kamata kawai ka hujja sai ka tasu al'umma kuma su yi hukunci amma saboda ba su da abin da za su iya kare kansu da shi ko su iya kafa hujja da shi fiye da abin da shi yake bayarwa to sai kurkuku na bakwai da ya shiga shine shekara ta 726 wanda shine na ƙarshe shekara biyu a kulle ya shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu yana tsari wanda a nan ne Allah ya masa rasuwa a cikin kurkuku to a nan ya rubuta littafai da yawa su arraddul al-akhna'i a lokacin ya rubuta shi da risalarsa al-furqan bain al-haqqi wal-butlan a wannan zaman na kurkuku na ƙarshe wasu da ƙarshe-ƙarshen littattafansa da ya rubuta a kurkuku a wannan lokacin an tsare shi tare da ibn qayyim shi ma dan kusan ma bayan rasuwarsa yana tare da ibn qayyim da dan uwansa zainuddin abdurrahman dan uwansa ne akwai yana da yan uwa guda biyu abdullahi da abdurrahman abdullahi ana masa laƙabi da sharafuddin shi kuma ɗayan ana masa laƙabi da abdurrahman zainuddin to duk tare ake tsare su wani lokaci duk da cewa a tsare wasu ta ƙarshe a ba a tsare su tare da shi ba amma ibn qayyim daga baya shi an kama shi tare da wasu daga cikin wasu daga cikin almajiransa aka tsare su to haka dai aka yi ta gwagwagwa da shi tsawon shekarun da ya yi a duniya ya shiga kurkuku ya fito ya shiga kurkuku ya fito kuma gashi ubangiji subhanahu wataala sai ya zanto ya wanzar da abin da yake kira a kansa su kuma waɗanda suke faɗa da shi in ba ma an zo labarin sa ba ka jin ko sunan su ko sunan su baka ji ko malaman bid'a amma inda suke da suke zagin shi ba za ka ji suna hujja da maganganun su ba saboda waye ma san mai suka ma suka faɗa in ba cikin tarihin sa ba irin su ibnu makhluf irin su ibnu makhluf zamlakani shi wannan shi yana da yana da littafi akwai littafinsa amma yawanci ma ba san ba san ba san komai nasu ba to shine ibn al-qayyim yake cewa wa bihi ajaba ahlul bid'ah shaykh al-islam hina istawduhu sijin sai yace wa nahnu ala al-athari mu ma gashi mun dauko hanya wannan ibn al-qayyim yake cewa mu ma gashi mun dauko hanya to da alama wannan kafin a kai ga kulle shi din wato wannan rubutun ya yi shi lokacin ibn taymiyyah yana nan tunda ba sau ɗaya ba sau biyu aka kulle shi ba yake cewa to mu ɗauko hanya to kuwa shi ma sai da aka tsare shi shi kuma akan matsalar ziyara ziyara ya ce ba za a niki gari daga nan dimashq a je falastin ziyarar kabarin annabi ibrahim ba ce sai dai a je ziyarar masallacin kudus daga nan kuma a ziyarci annabi ibrahim din ana bukata amma dai ba ba a niki gari ba to fa shine suka ce ya hana ziyarar annabawa hakanan abin akwai matsala a talaku bisalas ita ma an jarrabe shi amma ita ba abin nan ba ita ba tsare shi akanta ba amma ita wannan akanta aka dake shi aka yi masa bulala aka kama su tare da da yawa daga cikin ɗaliban ibn taimiyya aka kulle su tare amma daga baya aka sake su shi sai aka bar shi a kurkuku to har ibnu taymiya ya rasu aka yi jana'izar sa shi yana tsare so aka shi bai halarci jana'izar ibnu taymiya ba yana kulle sai bayan wata daya da rasu ibnu taymiya sannan aka sake shi aka sako shi ibnu taymiya ya ya rasu 20 ga watan zulqa'ida shi kuma 20 ga watan zulhijja aka sako shi saboda ya zauna wata daya a kurkuku bayan rasuwar malamin sa to nan da yake cewa wa ha nahnu ala al-athar ga mu ma ga muna kan hanya ga muna a tafi mu ma to tafiyar ta kai shi ma ga shiga kurkuku kamar yadda malamin sai to shi ne ce fana zala bihi zaifu wa lanablu wannakum fanala bi ikramihi martabatu salmanu minna ahlal bait sai ba kwan wa lanablu wannakum ya sauka gare shi ولا نبلونكم اتتئار ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر السامرين آية تكي نونة شواء الله سبحانه وتعالى زي زي جرب باينسا زي جرب باينسا da tsoro da yunwa da tawayar dukiya da rayuka amma ayiwa masu haƙuri albishir ka yi wa masu haƙuri albishir allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sauraka daga lokacin da salman ya ga hasken gaskiya to wannan bakon na wala nablu wanda kuma sai ya sauko masa wato sai ya fara shiga jarraba sai ya fara shiga jarraba fanala bi ikramihi martabata salman minna ahlul bait to da wannan karamcin da Allah subhanahu wataala ya masa a dalilin wannan jarraba da ya cinye sai ya samu wannan matsayi na salmanu bin na ahlul bait salmanu bin na ahlul bait an roto shi a matsayin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin ibn sa'ad tabaqat na ibn sa'ad da at-tabarani fi al-kabir da wasu daga cikin littattafai to amma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai inganta ba roto shi daga hadisin amr ibn auf sanadinsa mai rauni kwarai da gaske an ruwaito shi daga hadisin anas dan malik shi ma da sanadi mai rauni kwarai da gaske sannan an ruwaito shi daga hadisin al-husayn ibn ali ibn abi talib shi ma da sanadi mai rauni saboda duk sanadin hadisin ba su inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata daga zancen abdullahi daga zancen ali ibn abi talib ali ibn abi talib an tambaye shi game da salman سيتي أدرك العلم, العلم الأول والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره وهو منا أهل البيت وانا اتتي مقرر سيدنا علي لوكتين لا أكتب بإيش yake cewa ya riski ilimin mutanen farko ya riski ilimin mutanen ƙarshe yana nufin ya riski ilimin annabawan farko saboda sai da ya zaman kirista sauka ya yi karatu a hannun masana addinin kirista sauka ya samu iliminsu sannan ya samu na ƙarshe saboda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ilimin alkur'ani da sunna to shi ne yake cewa adrakal ilmal awwal wal ilmal akhir sai ya ce bahrul la yunzahu qaruhu kogi ne wanda ba za a iya tone wato ba za a iya kaiwa kasansa ba wato can zurfinsa ba za a iya tsotse zurfinsa ba wato shakundum ne a ilimi shakundum ne a ilimi kamar kogi yake sannan sai ce wa huwa minna ahlul bait to wanda ya tabbata daga maganar Ali ibn Abi Talib kamar yadda yake cikin tabaqat na Ibn Sa'ad da kuma al-Mu'jam al-Kabir na at-Tabarani da wasu daga cikin littafai akwai sha musannaf na Ibn Abi Shayba to shi ne ya samu wannan karramawar wannan kambun karramawar ta cewa salmanu minna ahlul baiti salmanu shi ma yana daga cikin ahlul baiti fasami a anna rakban ala niyyati safari fasaraka nafsahu min abihi wala qata kamar da muka sani lokacin da ya dawo mahaifinsa ya daure shi ya sa masa mari sai ya ba da sako a gaya wa mutanen nan da suke bauta a coci cewa idan fataki sun zo ayarin fataki sun zo daga sham kasuwanci a nan garin nasu to a gaya masa to da suka zo aka gaya masa lokacin da za su tafi sai ya karya wannan abin da aka sa masa wannan mari da aka sa masa ya sace kansa ya gudu ya je ya shiga cikin wannan ayari ya ranka ya suka tafi sham to shi ne ana yake cewa fasaraka nafsahu fasami anna rakbar ala niyyati safar sai ji masu matake suna suna niyyar yin bulaguro yana nufin waɗannan da suka zo suka yi kasuwanci za su koma garin su sai ji labari fasaraka nafsahu min abihi sai ya saci kansa daga mahaifinsa wala qat'a amma satar da ba yanke hannu ba wani abu ya sace wa babansa ba shi kansa ya sace saboda ka ba yanki hannu a wannan satar sai kamar da ke cewa na sace jiki na gudu ko da hausa ce ya sace jiki ya gudu a gaban da zai kamo shi ce a kai shi gaban alkali saboda ya sace jiki ya gudu a yanke masa hannu shi ne ce wala qat'a faraki ba rahilatul azmi faraki ba rahilatul azmi sai ya sai yayi hawa cikin azama ya hau abin hawansa cikin azama wato da ƙarfin wato da ƙarfin niyya yarju idraka matlabis sa'ada yana fatan ya cimma abin nema na arziki yana fatan ya cimma abin nema na arziki abin nema na arziki shine wannan addinin da ya bashi sha'awa yana so ya je ya san shi daga tushensa tunda sunan da suke garinsu su ma zuwa aka aka koyar da su to yana so je tushen inda abin yake shine kasar sham tunda can ne tushen addinin faghasa fi bahr al-bahth li yaqa bi durrat al-wujud sai yayi iwo yayi nutso yayi nutso a cikin kogin bincike da bibiya dan ya tsinto wannan dutse mai daraja a duniya shine addinin gaskiya dutse mai daraja a duniya shine addinin gaskiya wato wanda yana so suranta maka irin yadda ya sadaukar da kansa wajen bincike ba don komai don ya cimma gano addini na gaskiya wanda haka ya kamata ko da yaushe mutum ya zanto a cikin duk wani abin da ake sabani a kansa ya kokarin gano gaskiyar ba kawai ya ce shi ba ruwansa ba ba haka kowace magana ce abunsa ma shi ya wuka duk abin da ma ake faɗa kowa ma daidai yake faɗa a'a ya yi kokarin gano abin da yake gaskiya فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء سيباد كنسا سيباد كنسا دنيا يوى ما سنونا مسحنيا هدمة يسعي أمسعين وأن نسكي قسقن تد كنسو tunda kamar yadda muka karanta ya je ya da ya bi su suka shiga ƙasar sham ya ce a nuna masa mutumin da ya fi kowa a cikin ƙasar sham sai aka yi aka ce je coci ga babban shehin suna a coci to shine da ya je ya ce ya zo ya ba da kansa zai yi hidima in ya so zauna da shi yana koyon ilimi a gunsa ya ce to ba matsala to shine ya zauna yana masa hidima da ƙarshe gane halinsa baya da kyakkyawan hali mutum ne da yake tsayawa yana kwaɗaitar da mutane akan su ba da dukiyarsu sadaka za a za a raba miskinai za a raba mabukata amma da an tara masa sai je ɓoye ya ƙi ba wa kowa to saboda haka ya fahimci yana da wannan mummunan halin to kamar yadda muka sani lokacin da ya rasu suka zo za su binne shi su 'yan garin sai ya gaya musu ce wannan mutumin banza ne fa kuke daukan shi waliyi wani mai tsoron Allah makaryaci ne macuci maha'inci duk kudin da yake tarawa a hannunku da sunan zai rika sadaka yana taimakawa mabukata ƙarya yake muku ga inda yake zuwa yana boye su je ya nuna musu wasu wasu manya-manyan tuluna guda bakwai ya cika su da kayan da dukiya to shi ne suka ji haushinsa suka tsire masa albarka suka ce sun fasa binne shi suka gicciye shi ma haka har sai da ribi to daga nan kun ga sai ya tafi aka suka kawo wani wanda yake shi kuma na kirki ne wanda shi salman farisi ya ce ya so shi sama da yadda ya so kowa a duniya mutumin kirki ne mai gudun duniya ya ce bai ga wani cikin mutane ba cikin waɗanda ba sa sallah wato mai gudun duniya ba irinsa to lokacin da ya zo mutuwa ya ce to yana son za Allah tun daga shi ta Allah ta kusa kasancewa a kansa ya nuna masa ya haɗa shi da wani wanda yake da hali irin nasa shi ne ce to gaskiya kana son ka samu wani mai hali irin nawa sai ka tafi mausul shi ne daga sham sai tura shi mausul a can ya je shan ma ya zauna da shi ma wancan ya yi ta masa hidima har mutuwa ta zo masa ya ce shi ma ya haɗa shi da wanda ya fi shi wanda yake mai irin halinsa shi ma ya ce to ba za ka samu wani ba sai ka da nasibi wato daga sham daga sham aka tura su iraki daga iraki aka da da shi sham to can ma ya zauna ya ta hidima ya ta hidima har sai da mutuwa ta zo ma wannan malamin cocin shi ma ne mai masa wasiya ya hada shi da mutumin kirki irinsa shi ne ce to babu wani da ya sani a duniya sai amuriya can cikin kasar rumawa to shi ne ya tashi ya koma can a can kuma ya dan fara ya sana'a har ya samu ya samu yan dabbobinsa da yan shanunsa yana kiwo to lokacin da mutuwa ta zo ma shi ma wannan limamin cocin ya nemi shi ma ya hada shi da wani mutum irinsa sai ya ce gaskiya yanzu a duniya ban san wani da yake kan irin abin da nake kai ba wato duk sun lalace duk malaman cococin a lokacin duk sun lalace ba wanda zai iya hada shi da shi ya ce amma yanzu ka zo wani zamani da za a aiko da annabin zamanin amma a haram a haram ya kwatanta masa sifar madina cewa guri ne wanda yake da dabinai yana da duwatsu irin duwatsun nan na wuta harra ya ce in kana iya zuwa kaje can to shi ne ya samu wata ƙabila kal ƙabila ce ta larabawa sun zo fatauci ya ce to yana so su yi masa alfarma zai bar musu dukiyarsa wato dabbobinsa akan su ɗauke shi su kai shi can ƙasarsu can ƙasar larabawa jaziratul arab to shi ne anan yake cewa falamma a hassar ruhbanu bin ƙira da daulatihim yayin da su waɗannan masu bauta bauta akan addinin nasara suka fahimci cewa daularsu ta zo ƙarshe wato addinin nasara addinin annabi isa alaihissalam ya zo ƙarshe tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to wannan bayyana tashi da abin da Allah zai bashi duk zai soke duk sauran abin nan addinin da annabawa suka zo da shi dole sai dai abin musulunci sallamu ilaihi a alamar ilami ala nubuwati nabiyina sai suka ba shi tutoci waɗanda za su nuna masa alamomin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ne wannan na ƙarshe da ya gaya masa cewa to ga annabin da za a aiko amma ga alamominsa alamarsa yana da khatamin nubuwa a bayansa sannan kuma baya cin sadaka amma yana karɓar kyauta in an ba shi kyauta yana karɓa amma baya cin sadaka so wani su ne a alamun nubuwa ɗin da yake magana alamomin annabta sai suka sallama masa tutocin da ke ɗauke da alamomi na annabta wa ƙalu inda zamana hukar azalla suka gaya masa cewa zamaninsa yanzu ya lullube shi wato ya shigo cikin zamaninsa fahzar an tadilla don haka ka guji kada ka ɓace ka saki wannan hanyar da zai zo da ita farhala ma'a rufqatin lam yarfaqu bihi saboda sai ya kama yayi tafiya da mutanen da basu tausaya masa ba fasharauhu bi thamanin baksin da rahima ma'aduda suka sayar da shi da ‘yan kuɗi kaɗan ‘yan kuɗi kaɗan ƙididdigaggu dirhamomi ƙididdigaggu fafta a hu yahudiyun bil madina kamar yadda muka karanta lokacin da suka zo wadil ƙura wadil ƙura shi ne al'ula a yanzu gurin da ake ce masa al'ula tsakanin taima da kaibar to anan da suka zo sai suka sayar da shi su wannan laraba wanda ya biya kuɗi a kan su kawo shi madina da suka zo na sai suka ha'ince shi sai suka sayar da shi gurin wani bai yahudi to da ya ga dabinai a wannan garin sai zata cewa nan ce madinar da ake gaya masa to amma sai ga wani mutum daga cikin yahudun bani ƙuraiza ya zo wannan wadul ƙura ya sauka wajen wannan bai yahudan sai ya ga salman sai ya nuna yana son shi sai ya sayar masa shi shi ne fafta'ahu yahudiyun bil madina shi ne wannan yahudu daga cikin ƙabilar yahuda ta bani ƙuraiza falamma ra'al harrata tawakka da harro shauƙihi yayin da ya ga duwatsu gari mai duwar watsu shi kenan sai abin nan a sai zafin begensa sai ya kama ya kama ruruwa wato zafin begen da yake yi na ya zo ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ruruwa ya ga abin da yake so yanzu gashi ya zo gare shi walam ya'lam rabbul manzili bi wajdil nazili rabbul manzili shine wannan bai hude masaukin sa wanda ya so shi bai san abin da shi wannan bakon nashi yake ji a ransa ba tunda bai san me ya fito da shi ba bai san ma waye ba shi dai ya ga mutum matashi ya ga cewa yana bukatar sa sayar masa shi aka sayar masa farisa ya zo kashi don ya masa hidimar hidimar abin nan gonarsa ta dabino to amma bai san me yake dauke da shi a ransa ba fa bainama huwa yukabilu sa'atil intizar wato salman al-farisi yana tsaka da wahalar sauraro lokutan sauraro da yake ciki tunda yana nan yana ta sauraron bayyanar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan wahala ta zaman jira qadima al-bashiru bi qudum al-bashir sai al-bashiru mai bishara yazo yana bada labarin mai bishara yazo mai bishara na farko shine dan ammin shi wannan bai huda karatun mu muka ce yazo ya samu shi wannan bai hude a gonarsa Salman al-Farisi yana kan dabino yana masa aiki sai ya zo yana cewa kaga abinda banu qaila su sune al-ausu al-khazraj kaga abinda suka yi wani mutum ya zo cikin su wai shi annabi ne sun bi sun kama shi sun kewaye shi wai yana ga musu shi annabi ne to wannan shine al-bashir na farko al-bashir nabi kuma shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mai bishara ya zo ya bada labarin mai bishara ya zo mai bishara na farko ya zo ya bada labarin mai bishara shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wa salmanu fi ra'sin fi ra'sin akhla salman kuma yana can saman dabino wa kada alqalaq yulqihi damuwa ta kusa ta jeho da shi laula anna alhazma amsakahu ba dan dagiyar dage wanda yake da ita ta rike shi ba wato ya danna zuciyarsa ya dage ba dan haka ba da yadda ya ji labarin ya kadu cewa ga annabin da yake nema nan gashi ya zo da ya faɗo ma da kan dabinan kuma kaga asirinsa zai tono kama jara yawma in kana la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha gai shara yake zuwa ga kissar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya ce da ita idan tana idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in to lokacin da aka ce da ita in ta tana ji masa tsoro to ta jefa cikin kogi kada ta ji tsoro wala ta khafi wala ta hazani kake ji tsoro kake bakin ciki zamu dawo miki da shi mu sanya cikin manzanni to sai kuma gashi da ta jefa shi ruwa ya kai shi har kofar gidan fir'auna an tsince shi an shiga da shi gidan fir'auna kaga dole hankali ya tashi شيني فأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين sai zuciyarta ta waye gari fa yau ba komai a ciki sai tunanin annabi musa shi kadai ne ya cika mata zuciya in kadat la tubdi bihi saura iris ta bayyana shi saura iris ta ji tana cewa ku bani dana ku bani dana laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daure mata zuciyarta ba to wannan daurewar zuciyar da Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa ita ce wa Salman ya daura zuciyarsa ba dan haka ba da iris ya bayyana kansa a ga annabin da nake nema gashi ya zo bari to kaga daga lokacin suna iya cutar da shi fa'ajjala nuzula li talaqqi raqbil bishara sai gaggawa ya sauko daga kan abin nan dan ya dan ya ya taryi wato ayarin masu bishara wato shi wannan da yazo da bishara wa lisanu halihi yaqulu amma lisanin harshen halinsa yanayinsa yana cewa khalilayya min najdan min najdin kifa bi ala ruba faqad habba min tilka ad-diyar nasib ya ku yan abokaina biyu ku kai ni ku tsayar da ni akan wannan jigawa hakika wata iska mai daɗi ta kaɗa daga waɗancan gidaje wato ku kai ni nima in sha wannan iska fasaha bihi sayyiduhu sai mai gidansa ya daka masa ihu ihu ya daka masa tsawa cikin ihu yace malaka me yasa me ka ne in sarif ila shuglika don ya sauko yana tambaya menene kake ba da labari shi ne daka masa tsawa ce kuma ka ci gaba da aikin ka me ya haɗa ka da wannan faƙala kaifan sirafi wa lifi darikum shugulu ce ya zan yi in tafi bayan ina da abin yi a gidan nan naku wato a wannan garin naku na zo don wani abu a ce in tafi ba zai yiwu ba sun ma a kaza lisanu halihi ya tarannan lau sami al'aturush aturush shi ne wanda ba iya ji wanda ke abin al'asab baya ji to sai ya rika rera wannan baiti da a ce kurma zai ji shi to da sun ji shi khalilayya la wallahi ma ana minkuma idza alamun min ali laila badaliya wannan wakar ana jingina zuwa ga majnun laila ce abokaina ma ana wallahi na rantsa da Allah ni ba tare da ku nake ba da zaran na hango dutsen garin su laila to kawai ni mun raba tafiya kenan zai ga inda zai saboda ka sun raba tafiya daga wannan lokacin to falamma laqiyar rasul arada nuskatar ruhbani bi kitabil asl idan ba a manta ba sun babbashi alamomi alama ta farko akwai abin baya karbar baya cin sadaka alama ta biyu yana karɓar kyauta alama ta uku kuma wannan wannan khatamin nubuwa khatamin annabta da ke bayansa to wannan kama wani kwafi ne aka bashi kama an bashi wani foto kwafi ne da zai gane annabi sallallahu alaihi wasallam ga alamomin nan yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirin sa ya ganshi to bara ya je ya kwatanta wannan foto kwafin ya ga zai daidai da asalin sa daina gwadawa sai ya ga ya daidai da asalin shine fa'ara da nuskatar ruhban nuska shine kwafi na su waɗannan abin nan masu bauta bi kitabil asli da littafin asalin sai zo ya yi mu'aradarsa akwai abin da malaman hadisi suke cewa al'asul da kuma al'alfar'u da al'asul idan aka je karɓar hadisi gurin malami za a karɓi littafinsa a kwafi hadisansa sannan sannan a zo a karanta masa ko ya karanta wa su ɗaliban in ya gama karanta musu sai su ji ɗauko kuma littafinsa na asali sai zo suna bi suna gani cewa abinda suka rubuta ba kure suna gyara duk abinda suka yi har sai ya yi daidai da na asalin to shi ne ya amfani da wannan lugar ya amfani da wannan yaren a nan ke fa'ara da nuskatar ruhbani bi kitabil asal fawafaqahu ya muhammad anta turidu aba talib wa nahnu nuridu salman to shi ne kamar ubangiji yana cewa ya kai annabi muhammadu kana son abu talib ya musulunta mu kuma salman muke so ya musulunta sauraka wannan na jikinka na kusa da kai da ya ɗawaiya da kai ba shi ne zai musulunta ba wancan ma da bai taɓa ganinka ba bai taɓa jinka ba tun ba a aiko ka ba mun ɗora shi akan hanyar da zai zo ya suke ka kuma ya karɓi musulunci wanda yake nuna maka taufiki ne na ubangiji zan to ka zan akan hanyar gaskiya akan hanyar Allah to kaka ɗauka iyawarka ce dabara ka kowayenka taufiki ne daga Allah Allah ya mana taufiki lokaci ya yi za mu tsaya abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi